بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a shida ga watan sha'aban shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan fabrairu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 15 insha Allah cikin darussa da muke musu take da arabiya daga ajinmu na fasl Sheikh Al-Albani lil'usul daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zare a Najeriya makarantar marigayi mal albani zare Allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda muka saba muna karatu daga littafin wato at-turfa fi nahwi wallafar al-hafiz ibnu abd al-hadi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu a shekara ta 744 zamu tashi inda malai yake cewa babu ma ya'malu min al-fi'l al-mudmir babin da ke bayani akan wasu nau'i na fi'illai waɗanda suke a ɓoye amma kuma suna yin aiki ana samun musu da aikinsu aikin fi'ili shine ya samu fa'ili ya samu maf'ulu bihi idan muta'addi ne to wannan abin yake ishara yace taqulu fi tahdhiri al-asad al-asada ay ihdhar al-asada wa at-tariqa at-tariqa ay khalli at-tariqa wa iyyaka wash-sharra ay tajannabhu malam ya ce ta ƙulufin tahazir za ka ce a wajen tahaziri wajen tankiya akwai abubuwa guda biyu tagwaye su ne a tahazir wal igra ko al igra wal tahazir da ana faɗi shi ya fara da at tahazir abin da ake nufi da su shine shi at tahazir shine tambihul mukhatab ala amrin yajibu lihtirazu minhu a faɗakar da wanda yake magana da shi game da wani abu wanda ya kamata ya taka tsantsan game da shi ya guje mushi ana yin shi da siga biyu akwai sigatu iyaka wa akhwatiha ce iyaka iyaki iyakum iyakunna da sauransu shine asalin shi kamar yadda ibn malik ke cewa iyaka wa sharra wa nahwuhu nasab iyaka wa sharra ana cewa a hirɗinka da shari wani hauhu da ire-iren waɗannan nasab suna yin nasaba ya ce muhaddirin muhaddirin muhaddirin bima bimastana ba wajen ko haka ne baitin ku bimastana ba wajen ya ce wazu atfin idha iyaka unsubi wa ma siwahu sitru fi'luhu lan yulzama illa ma atfihi wattakraru kadayghami daygama kadaygama daygama ya dasari baituka ne da yawa da yake ta kawowa a cikin alfiya ta ibnu malik yace taqulu zaka ce fi tahdhiri game da tankiya ko tsoratarwa game da abu da yake mummuna da ya kamata a guje shi sai ka ce al-asad al-asada zaki-zaki da hausa misali literally to shi balarabe abinda yake nufi da irin wannan shine wato saboda gaggawar akai ga faɗa maka abinda ake so ka tsorace shi ba za a ɓata lokacin faɗan wani abu ba ba zai ce ra'aitu asadan amamaka fahadharhu yanzu kafin ya faɗo wannan hala zaki ya riga ya illata ka ko ka shiga cikin matsala to mai makan kawai sai ce al-asada ko har ya maimaita ma ya ce al'asad al'asada to wannan za a ce maf'ulu bihi ne mansubun da filin tahaziyar sai a kaddara abin da zai dace ai ma'anarsa a ce ihzaril asada wa tariqat tariqa ai khalli tariqa tashi akan hanya wa iyyaka sharra irin wancan misalin na ibnu malik iyyaka sharra wa nahu nasab ai tajannabhu kamar yadda Allah yake fara cikin alqur'ani naqatallahi wasu kuyaha ai ittaku na qatallahi watruku suqiyaha ko ta kadiri makamancin haka to shine falle na farko kenan na at-tahdhir sai kuma akwai akasan haka shi kuma shine al-igra shi kuma shine wato hasful mukhatab ala amrin mahbubin li yaf'ala kwadaitar da wanda ake magana da shi zuwa ga wani abu wanda yake na kwarai dan yayi sauri ya aikata shi taqulu zaka ce alayka zaidan ai ma'anar shi ilzamhu ina horanka da zaidu ilzamhu kaman wa dunaka amran ai ilhaqhu dunaka amran ai ilhaqhu yi sauri ka ka riske shi dunaku ko dunaka ai ilhaqhu wa indaka khalidan ai khudhu kama shi ga nan kusa da kai wa alayka nafsak kaman idan Allah ya kibara alaikum anfusakum ai ihfazha wa makanak kaman makanakum antum wa shurakaukum ko ai ilzamu makanakum ko qifu makanakum haka kama fa da Allah millata abikum ibrahim ai ilzamu millata abikum ibrahim haka kaman fitratallahi allati fatara nasa alaiha ai ai ilzamu fitratallahi wa amsila amsali zalika eh haka suna nan da yawa ire-iren su kamar aka ci kuma wa wara'aka ai irji wara'ak wa ilaika ilaika anni ai tanaha tashi kauce ka ban waje akwai sarkakiya da yawa a babin al-igra wa tahzir ba mahallin da za a tsawaita bane sai an kai wani mataki insha Allah watakila sai ai haka akwai sai malai sake cewa babu hurufil jar babin da ke magana akan harufan jarra huruful jarri suna daga cikin awamil wato wasu cincirin doko taron kalmomi waɗanda suke yin wani aiki na musamman idan sun taso wasu kalmomi gaba su harufa in suka taso sunaye gaba zahiran ko mudmaran suna musu tasiri wajen wasalinsu su musu jarra sau da aka si malamanawa suka haɗa su wuri guda aka samu su suna huruful jarri وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وحتى ومنذ ومذ وحاشا waɗannan suna da gaskiya abin da ake kira da suna huruful jarri wahiya min akwai harafin min kamar yadda zaka ce misali subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram kaga almasjidi majrurun saboda min haka yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin min fiddatin majruri ne shi ba wa ila akwai kuma ila min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa ila kino take nuna gaya na wusuli inda za a ji wa an hakanan kuma akwai an wana han nafsa anil hawa bisani haka ma alal ardi za'alna ma alal ardi zinatan laha ma alal uke wannan ala ne ko ma alal ardi ga tana gaba inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha kaga 'ala al-ardi aka mai jarra wa fi da fi wadhkurla fi ayyamin ma'dudati fi ayyamin nahisatin ire-iren su wa rubba rubba tana daga cikin huruful jarri waɗanda suke za'ida abinda yake nufi da za'ida shine wanda bata da tasiri ta wajen canza ma'ana sai dai kawai a lafazi sai ake ce mata za'ida shi sama ake iya ake iya boye ta kuma a ga aikin ta rubatati abadan musaddara wala yaliha lismu illa nakira wa taratan tudmaru ba'da alwawi ka qawlihim warakibin bijawi kaman walailin kamaujil bahad ay wa rubba lailin suna ce mata harfu jarrin za'id ita ma tana tana tana yin jarra amma tana iya zama makfufa a tare ta daga jarrar idan ta gamu da ma in ta gamu da ma sai ta zama makfufa ma ta ta ta mata abin nan ta mata kiji kamar rubbama rubbama ya waddu alladhina kafu wal ba'u da kuma ba wacce take ta mulasaka ko sababiyya ko ire-irenta fa kullan akhadna bi dhanbi kaga bi sababi dhanbi kenan wannan ita ke ce ma alba'u alkafa kaman bismillah wannan ba'un ta farko ba'ul jarri ce ita ma wal kafu kaf wanda take zuwa dan tashbihi laisa kamithlihi shay'un irin wannan da ire-iren ta wallamu da lamul jarri ita ma eh li'alla ire-iren wannan da irinsu huruful qasami da kuma huruful qasami sune alba'u wal wawu wat ta su ma suna yin jarra ga abin da aka yi billahi tallahi wallahi wa hatta da kuma hatta wadda ita ma tana da tana tsaye shiga cikin huruful jarri ko da yake ba jarra kadai take yi ba tana iya da ma'anan harful jarri kamar da ya saka ta a nan kaman salamun hiya hatta matsala'i tana iya zuwa a haka idan harafin jarra ya taso suna gaba hatta tana iya zuwa a matsayin harafin atsafi wanda take zuwa da ma'anar wawun ko makamancinsa ta zama mujarradul atsaf tana iya zuwa kuma da ma'anar isti'nafi tana iya zuwa da ma'anar da ma'anoni da tana iya abu ya biyo ta ya zama majruri ya zama mansubi ya zama marfu idan ta taso fili mudari'i gaba yana iya zama mansubi ai mata taqdiri hatta ya ƙulun rasul kamar da wasu suke karantawa cikin ƙura'u hatta ya ƙulun rasul sai zama ma'anan shi wa ya ƙulun rasul za kuma ya cewa a karanta hatta ya ƙula sai zama ma'anan shi ila an ya ƙula kamar da suke da misali mashahuri malaman arabiya sa da misali mashahuri a algazul nahawi na na akaltu samakata hatta ra'asa mun karanta a baya masail game da wannan da kuma har wani babban malami az-zajjaj wanda ya mutu a duniyar nan da bakin cikin hatta bai fahimci ta yadda yake so fahimci ta ba sai suke ci mata khunfa mushkil wato kamar yadda a fikihu ake da magana ta mas'ala game da mata maza magana ce mai sarƙaƙiya to haka magana hatta take a nahwu so ta shiga cikin huruful jari ta shiga cikin huruful raf'i abin nan huruful aqabi ta shiga cikin huruful nasb Allah ya shirye ta wa munzu to haka nan kuma munzu munzu da mud abu ɗaya ne sai dai munzu tana nuna lokacin da ya ɗan yawa mud kuma tana nuna kaɗan kamar saufa da sinin ita kaɗai ɗin wa hasha kaga ya saka hasha kuma bai saka ya uwarta ba ada dan ita ma tana yin irin aikin da hasha take su kuma da hasha da ada suna iya zuwa kamar fi'ili kuma suna iya zuwa kamar harafi fa hadhihi kulluha tajurru ma tadkhulu alayhi duk waɗannan idan suka taso wani abu gaba to za su yi masa jarra ko dai a ganta zahiri ko kuma a kaddara nahu kaman ka ce ajibtu min amrin wa nazartu ila bakrin kaga amrin majrurun bi min wa bakrin majrurun bi ila huruful qasami su wadanda yake cewa huruful qasami sune alba'u wal wawu wat ta guda uku nan wal muqsamu bihi majrurun abinda za a rantse da shi din zai zama yana da jarra ka kauli kaga wai na kace billahi ai ma'anar shi aqsamtu billahi wa wallahi aqsamtu billahi wa wallahi wa tallahi wala tadkhulu ta'u illa ala ismillahi ta'ala amma ta'un ba a rantsewa da komai da ita a kaida larabci sai da sunan Allah su wadancan din da sunan Allah ne a musulunci amma zaka yi rantsewa da wata saffarsa kamar ka ce wa rabbil izzati ko billazi khalaqa as-samawati uqsimu billazi ansha'al habba misali uqsimu birrahmani uqsimu bil maliki jabbari da kai cewa haka kaga sukofin Allah da sunayen shi amma ita tallahi sai ismul jalala din kadai ake rantsewa da ita kuma sai abin ya girmama rantso ta zama akan babban al'amari kamar fadin sa wa tallahi la akidanna asnamahum asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin to kaga wani al'amari ne babba da ake ganin mutum ɗaya zai fuskanta wannan aikin kokuwa kamar yadda Annabi Ibrahim ya fuskance shi Allah ya ƙara masa tsira da aminci fa in hazaftaha in ka cire ainihin wato huruful qasmi din nasabta lismaka qaulika Allah la af'alanna ne kon wallahi zaka yi cewa Allah la af'alanna wannan ya isa ko na'am sai adab ko zamu tashi a sirar ta biyar shine antara ibn shaddad an gojin ku antara huwa amr ibn shaddad ibn amr ibn muawiyah al-abasi al-hajib farisun wa sha'irun jahiliyun min ashab al-mu'allaqat wa kana jawadan min ahsan al-arabi shimatan wa min a'azzihim nafsan yusabu bil hilmi ala shiddati batshihi wa fi shi'rihi riqqatun wa uduba an tara ibn shaddad ana cewa sunan shi dai ko dai zama an tara din ko kuma amru wasu kuma suna ganin amru sunan babansa ne amma shaddad kakan shi da ya rike shi sai sunan yayi galaba a kansa sai ana cewa an tara ibn shaddad amma asalin sunan ji wasu malamai an tara ibn amr ibn shaddad wannan ya kawo a cikin littafin al'agani abul faraj al-asfahani ya kawo wannan ɗaya daga cikin zancen to kuma dai yayi ne sunan shi dai an tara ko amru dan shaddad dan amru dan muawiya al-abasi dan kabila abs ɗaya daga cikin mashahuran kabilu kabilu a jahiliya al-hajin abinda ke nufi da al-hajin shine abinda da bahaushe yake ce ma ruwa biyu ana faɗa da wani turanci ban san asalin turancin ko mai kyau bane an ce half caste half caste turanci ne mai kyau ko namu ne na gargajiya ni na manta amma dai ai an gana bana kin ruwa biyu wato mutum da aka haife shi ta jinsi biyu daban-daban an rubuta kansu mutakit sai aka ne tsallake to mu kuma ba amr ibn kalthum huwa abul aswad amr ibn kalthum ibn malik ibn attab kai gaskiya ba haka ba mun karanta nan yes kaje ka kaje ka duba abin nan ɗinka ka zo kaje ka ji cassette duk kuma na ga kana ta kuskus kun yi tafaki ne akan haka kar ka tambayi malam wannan ɗan ma'aikacin gidan wannan ba zuwa karatu yake ba na malam zamira ai an riga an sallame shi ai sai aka yau ya ya ratse ba ko ya tsaya ne irin adanan ta bayan la'asar kasan kasan abidi ne alhajin ya ko to kashi da yake cewa an alhajinu an taw kullum ri'in yahani hirahu kullum ri'in yahmi hirahu an alhajinu an taw kullum ri'in yahmi hirahu yace ni ne antar wato kamar da Hausa a ce bakin fata ko kuma babawa ko wanda ake mishi kallon wato naqabin nan alhajin dai kalma ce ba ta yabo bace amma asalinta laraba suka faɗi ta ga mutumin da baban shi balarabe maman shi ba balarabiya ba ko kuma akasin haka shi ya kasance mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce kuma sai ya ɗauko halittarta sai zama bakin fata sha'irun farisun mahayin doki ne wa sha'irun jahiliyun kuma mawaƙi ne a zamanin jahiliya min ashabil mu'allaqat ɗaya daga cikin mazowa waƙoƙin nan mashahurai bakan damiyoyin da na jahiliya wa kana jawadan ƙwararren mahayin doki min ahsanil arabi shi matan yana daga cikin larabawa masu halin kirki a jahiliya wa min azzihim nafsa kuma yana yana da izza yana yana daraja kansa yusufu bil hilmi ana siffanta shi da dattaku ala shiddati batsashi duk da tsananin wato abin nan ɗinsa a yaƙi tsananin farmakinsa wafi shiri rikkatun wa uruba waka shi kuma zaka ji ta da laushi za ta isa ka kuka idan kana da zuciya mai laushi kamar labarin da ake bayarwa cewa baban nashi ya an taba mai an taba mai wani sharri wata mata uba ta mai sharri cewa yurawiduha an nafsiha yana yana mata kwarkwasa baban ya mishi irin dukan kawo wuka da ake cewa daga baya kuma ta tausaya mai tana tana ne mata ta ce a kyale shi shi ne yake mata waka yana cewa amin sumayyata dam'ul aini madrufu yanzu nan wai sumayya sunan mata kenan sumayya ce wai take yin hawaye saboda ni wai ta ga ana duka na law kana zaliki minki al'ana mi law kana za minki qabla al'an qabla al-yawmi ma'ruf ce ina ma ba yanzu ne kika yi wannan ba ina ma a ce tun da farko ne kika wannan mai irin wannan tausayi yi waƙa yi waƙa yake cewa al'abdu abdukumu wani malu malukum ni bawonku ne kuma ni dukiyarku ne to shi kenan fa'al azabuka ghairu yomi masu dama ai ban taɓa zama san da ba a man azaba ba na ku ci gaba da yin azaba har duk abin da za ku iya haka yake waƙoƙin shi na na tausaya wa kansa da irin wahalar da ya shiga da kuma waƙoƙin shi na na yaƙi yayi yaƙe-yaƙe da yawa kuma a yaƙi ma aka kashe shi wa kana abuhu min ashrafi abs baban shi yana daga cikin manya wato sada san a jahiliya akwai social class akwai asada akwai al'ahali akwai al'abid wal mawali haka suke raba kansu kaman gida uku sada su ne manyan gari masu kuɗi masu faɗa aji masu sharafin nasaba su ake ce masada jam'u sayyid akwai kuma ahali wato ‘yan kuci ku ba mu kenan ya mu bayi ya ayyuhan nas duk wanda yake kawai wani tela ne ko baduku ko mai haƙar rijiya ko makeri ko duk wani wanda bai da wata sharafi sai a ce su ne al'ahali commons kenan ko commoners sannan ko kuma al'abidu wal mawali bayi waɗanda suke cikin bauta da kuma bayi ‘yantattu waɗanda su ne a sararru ba a ɗauke su a bakin kome ba in ka kalli tarihi ko da za a zo yakin badar su aka sako gaba da yawa fiye da rabin sojin da aka sako gaba a yakin badar da yakokin da larabawa suke yi haka suke sako su gaba ko an kashe su ba asara ba ce dama suna da su in excess Allah ya kyauta kamar shi yana cikin sayyide din wasu ummihi zubaiba ana cewa zubaiba kuma suna wasu malamai kuma suna kanta shi da zabiba wato sunan mahaifin shi kenan wakanat jariyatan habashiyatan baiwa ce bakar fata idan a cikin adabiyat na da an aka ce habashi ba ana nufin dan habasha ba jama'a kuskure ne wannan na fahimta muna fassara shi da zamanin mu aka ce habashi ko ana nufin bakin fata kuma gane da aka bilal da aka ce habashi ba wai dan habasha bane bakin fata kawai ake nufi asali ma wancan lokacin babu wannan habashar wato ethiopia babu ita da wannan sunan so habashi bakin fata fawaldatu aswad sai shi uban ya yi sadaka da ita sai kuma ta haifi ɗanta baki to dama kuma su a jahiliya al'adarsu ba sa itirafi da 'ya'yan bayi a matsayin 'ya'yansu suna ilhaƙin 'ya'yan bayi da bauta ne kaga saɓanin musulunci a musulunci idan kana da baiwa kana sadaka da ita in ta haihu dan ɗa ne idan kai ka mallaki baiwar amma idan baiwar wani mutum ya aura ya sadaka da ita idan ta haihu to ƴaƴan za su bi ta a bauta mallakar mai gidanta ne shikenan kai kai asarar abin nan ɗinka wahalar ka kai asara ka haifar ma wani dukiya kamar akuyar wanta dinka kwana a garken ka ne kaga duk abin ta haifa nashi to su a jahiliya ba sa yadda da ƴaƴan bayi a matsayin ƴaƴansu idan baiwa ta haifa da zai bi danta a matsayin baiwa kafin ta haifa antara tana da wasu ƴaƴa bayi da ta haifa da wani mutum can daban kafin daga bayan mallakar ta ya dawo karkashin shi shaddadu al'abas haka antara yana da ƴan uwa wanda suke li'ammai farafa da shaddadu an ya'tarifa bihi ibn lahu sauraka sai shaddadu sai bai yadda cewa ɗansa ne ɗa mai ‘yanci ba sauraka sai aka yi laƙin shi da uwarsa ya ci gaba da bauta walakin na an tara ta stata a bishajati fil harb ko hikimati fil qawli an yujbira abahu ala da itirafi bi bunuwati sai dai an tara ya tirsasa ma uban ba da san ransa ba uban ya ga uwar bari ya yadda da cewa ɗansa ne ya bashi sunansa ya bashi itirafi na bunuwa na childhood na abin nan shi na parenthood ɗinsa abin da ya faru akwai labarai daban-daban da ake kawowa game da wannan kissa yadda aka kai ga har ya zama an bashi yancinsa wasu sun ce an je an yi wani yaƙi ne an tafi da shi sun kai ma ƙabilar tsai'u hari sun ci nasara akan tsai'awan sun dawo da ganima kuma ya yi ƙoƙari sosai a yaƙin tun da jarumi ne babba so da aka zo a raba ganima sai masu raba ganima suka ce ba za a bashi ba saboda shi ba ɗa bane za ka bayi da musharaka a ganima to ana cikin wannan tatabar zan sai ga waɗancan su kuma sun dawo da farmakin sai ka sai koma gefe zama ɗan kallo ya ce dunakumul qawm fa antum akifa'u to ga kunan ga ƴan uwanku wanda suke yaya ku ne sawoyin su mu bayi bari mu koma mu jira yayin folding arms ɗinsa kamar yadda nasara ke cewa da shi ne baban ya ce mashi lalle lalle zo a yaƙi nan sai ce al'abdullahi hussein kar bawa bai iya mai da farmaki ba walakin yi hussein jilab ya dai iya aka aka roto da aljilab ɗauko itace ko alhilab tatsan nono ya iya tatsan nono ko kuma ya iya ɗauko itace sai baban ya ce mashi kirra wa an tahur ka je ka shiga cikin yaƙin nan ka zama ɗa shi kenan sai ya zo ya fito ya ayyana a cikin mutane cewa yanzu ya zama ɗan shi wasu kuma suka ce da za a tafi yaƙi ne tun karan farko aka ce ya zo ya ce ba zai zo ba sai ya faɗi wannan maganar har aka ba shi ‘yancin wallahu alam almuhimmu dai daga baya ya zama ɗa waka sharaka an tara tufi ma'arika muta'addida ma a kabilati an tara ya yi yaƙe-yaƙe da yawa a kabilarsa kabila abs tana daga cikin kabilar suka shahara da fitina a jahiliya sa da fitina su shahararra tsakaninsu da riban harbu abin nan da suka yi harbu dahis wal gabra tsakaninsu da ziban da ainihin wato hurub ukhra da su tsakaninsu da tsai dan sun taba tasan garin tsayawa gaba ɗaya suka kashe su daga garin su to da waɗannan yaƙe-yaƙen da suka yi ta faruwa an tara yayi musharaka a cikin yaƙi sama da 40 kamar da ake bada labari kuma mafi yawan waƙar shi ma akan yaƙi ne wasa qata qatilan dimma dahaya ihdal ma'arik lati sharaka fiha kuma haka ya ya faɗi matacce aka kashe shi a ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da ya yi ya ka kashe wasu wata ranar shi ma aka kashe shi wa zalika na hawa sanati sittami'a gwargwadon wajen shekara ta ɗari shida bayan hijira wato lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana matashi bai fara wa'azi ba wa kana mughraman bi badati amil lahu tud'a abla tsawon rayuwarsa ya kasance Allah ya jarace shi da kaunar wata cousin ɗinsa wadda ake ce mata abla faƙalla an ta hulwa lahu ƙasidatun min zikriha sadaka da ƙyar ka samu wata ƙasidarsa wadda bai ambaci ablatu ba ko kai tsaye ko kuma a keɓance wasu sun ce ya aure ta daga baya bayan shahararsa ta bayyana bayan jarintarsa ta bayyana bayan ambatan shi ya ya ɗaukaka wasu kuma sun ce bai aure ta ba ya dai ta shabbubi da ita lokacin yana bawa kuma ba zai yi ta aure shi ba ya ci bugu sosai akan ƙaunar da yake yi mata Allah ya kyauta shi ne yake waka yana cewa wannan wasu baitoci ne cikin mu'allakarsa mashahuriya da yake cewa hal gadar shu'ara min mutaraddimin am hal araftid dara ba'da tawahumi ya dara ablata bil jawai takallami wa ami sabahan dara ablata waslimi fa idha sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirun lam yuklami wa idha sahawtu fama uqassiru an nadawa kama alimtu shama'ili wa takarrumi ألا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيئة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم ومدجج هو مدجج كره الكمات نزاله لا ممعن حربا ولا مستسلم ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم فازور من وقع القناع بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمهم لو كان يدري ما المحاور تشتكى ولا كان لو علم الكلام تكلم yana siffanta ɗaya daga cikin garat yaƙe-yaƙen da suka ji sai ya fara kamar da suka saba da ambatan matarsa ko kufai ya ce halgadar shu'ara umin mutaraddimin ice wai mawaƙa da suka gabace mu anya sun bar wani mutaraddim shine tufa da ya zama tsumma tufa lalatacce khilaqun thawbun khilaqun muraqqa'un shi ake cimma mutaraddim abin da yake nufi anan wato zance da mawaka suke sakawa wani jikin waninsa su haɗa baitoci shin abubuwan da suka yi ta faɗi anya kuwa sun rage wani abu da ba su faɗa ba wanda ya saura wani zai samu ya faɗa ka annahum qad ataw ala kulli al-agharat wa takallamu bi kulli ma yajibu an yuqal fama baqiya li ahadin shay'un yaqulu abinda yake nufi kenan hal gadar shu'ara min mutaraddimin am hal arafti dara ba'da tawahhud ko ko zaki iya gane gida bayan kin yi makuwa ya dara ablata bil jawa ya kai gidan ablatu wanda yake jawa al jawa an ce kamar yadda wato abin nan yake fada wannan malami az-zabidi mutadaz zabidi a cikin tajul arus yace wadin bi janibi kabilati abs ko bi janibi diyari abs wani kufai ne ko kuma wani kwazazzabo shine wadi ko wanda yake kusa da garuruwa ko kasashe ko anguwannin da abs suke zaune yace ya kai wannan gida ta kallami yo kamun magana ma wa ami sabahan kace da ni ina kwana wato yanda suke gaiso su ala im sabah to ami sabahan tunda mace ce ita gida a yaren larabci dara ablata akwai ya'un koyayya anan waslini ka gaishe ni to an yi tsallake kamar yadda muka saba a yadda aka yi tsara littafin ana ana tsintsinta ne in ka je mu'allakan ba dole ka gansu haka a jira ba it was uh, intentional fa idza sharibtu ya faɗi wasu baitoci da yake cewa yana shan giya iri kaza yayi kaza yayi kaza domin shan giya a jahiliya wato abu ne na alfahari abu ne na wanda bai sha shi yake kallon dan iska shi yake sallan bai san darajar kanshi ba ko ko bai san bai san inda duniya ta sa gaba ba saboda haka kaji mutumin jahiliya yana itirafi da giya yana ƙara tabbatar maka da abinda Qur'ani yana ne na alaƙar su da giya to shine yake cewa fa idza sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirul lam yuklani yace in ya sha giya yayi tatil to yakan kashe kuɗi yayi ta watsi da kuɗi wataƙila manni yake yi ko kyauta yake yi ko me yake yi Allahu a'lam yace mustahlikum mali wa irdi amma mutunci na wafirun yana nan cikakke lam yuklan ba a samun inda za a soke shi wato shi ko ya sha giya yana taka tsantsan ba zai abin da mutuncin shi zai zube ba amma dan kuɗi sun zube babu matsala san giya ta da gaskiya abinda take zai ma silar zubar da mutunci kuma idan mutum ya shata hankalin shi zai gushe a al'adance yayi ta yin ɗabi'a irin ta rashin hankali yayi wauta da muna yara idan mutum ya sha giya a ita jibin shi ana cewa ya yi marisa ya sha kafsu yara ta ture shi suna harbin shi suna mashi izgin mai waka da yake cewa in ban da tsayar mashayin giya wa zai isha raguna sun tsaya ya ce musu ko kuna lafiya in sun yi shiru ya ce sun jiya cewa wani jama'a marar zuciya wannan shi ne ɗabi'a ɗan giya in ya sha giya babu abin da ba zai wani zai kwana a kwata wani zai yi amai ya yi kashi a jikinsa abin da ya babu kyan gani Allah ya kyauta ba ɗabi'a ba ce mai kyau tun a jahiliyyar ma balantana kuma musulunci da ya zo ya haramta ta batatan innamal khamru wal maisiru wal ansabu al aya bayan matakan da aka bi kamar yadda aka sani saboda shakuwarsu da ita an bi matakai don a hana su kuma zala sallallahu alaihi wasallama da ya hana ya ƙara da cewa a sani fa duk wanda ya sha giya a nan duniya to ya rasa ta lahira akwai ta a lahira ta aljanna wadda babu maye babu magagi babu wari irin wanda ta duniya take sai dai kanshi da kaza khitamuhu misk khitafu alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwab gashi nan wa anharun min khamrin ladzatan lish-sharibi aji ita mai daɗi ce ga masu son shanta to wanda duk ya saki jiki ya dinga shanta duniya ko da ya shiga cikin alfarmar wato ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da an yafe masa matukar ya mutu yana shanta bai tuba ba to wacce ta lahira babu rabon shi Allah ka tsare mu daga tabewa yace wa idza sahautu to idan kuma na dawo cikin hayyaci na wato idan maye din ya sake ni na dawo cikin hankali na fama uqassiru annada ba na gazawa daga irin kyautar da nake bayarwa wato ba zan faɗa ku in ce a ashe da a cikin rashin hankali na rabar da kuɗi na ba sai ci gaba da rabar da kuɗin shi kuma ku kasiru annada wa kama alimti kamar yadda dai ke ablatu kika sani shama'il irin halaye na wa takarrumi da mutunci na da karamci na dama kin sani cewa mutum ne ni mai sakin hannu da kyauta da yi ma 'yan mata kyauta kenan irin ta barazana ɗin ko misali eh shine yace halla sa'altil khayla yabnata maliki shin baki tambayi alkhayl wato mahayan dawakan shine ake nufi da alkhayl anan ba su dawakan ba kaman was'alil qarya ai was'al ahlal qarya araba sukan yi irin haka irin wannan yabnata malikin abla bintu malik sunan ita yarinya kenan ki tambaya mana in kunti jahilatan bima lam ta'lam matakar baki san labarin jaruntata ba ki tambaya a gaya miki labarin jaruntata yana so ya faɗi halayen da za su gamsar da ita ta ƙaunace shi ya faɗi shan giya kaga yana da arziki kenan da ya sha giya ya faɗi kyauta ya faɗi kama mutuncin shi koda yayi shaye-shaye yanzu kuma yana magana akan jarunta yace yukhbirki man shahidal waqi'ata duk wanda yaje wurin yakin alwaqi'a wato farmakin zai baki labarin annani agshal waga ina afkawa cikin alwaga shine filin yaki alwaga yaki ko filin da ake shi wa ifu indal magnan sannan kuma an zo raba ganima sai in koma gefe bana dakawawa bana nuna yunwata da zalamata mu ne jaruman da muke kashe arnan ko abokan yakin amma kuma mu ne kuma an zo raban ganima a gefe wa mudajjijun almudajjij shine wato kaman a ce fully armed soja wanda yake da cikakken shiri ya saka uniform ɗinsa ya saka hular kwano ya ɗauko bindigoginsa da wuƙaƙensa da ƙarin reinforcement na alburushensa da takalminsa cikakken dai shiga da soja yake kuma a wancan zamanin a ce ya saka sulke ya saka ya rike garkuwa ya saka abin nan migfar yana da takubba da da da da, da hinjar san sukan rike takobi sannan kuma za su aje wuka hinjar su makalata a jikinsu a wata makoya irin yaggaya wa jini na wuce din to yayi wannan cikakken shigar shi yake cewa mudajjaj ko mudajjij ismul fa'il shi yafi kamata ko mudajjijun karihal kumatu alkumat jam'i ne na alkamiyu shine jarimi to jarumai suna tsananin tsoron nizalahu su yi ido biyu da shi da zaran an ce za a je yaƙi kowane jarumi soja kowane muharibi tsoron shi a ce ya gamu da antara sun tsaya alal masaf kare halkumatu nizaluhu la nizalahu la mum'inun harban baya sassauci baya baya neman wurin guduwa shine lamun inin harba ba a taba jin labarin an tara ya guduwa domin ko kashe shi da aka ce an yi abin da ya faru kenan a labarin cikakke cewa a ranar absu ba su da sa'a saboda haka ana fara yaƙi ashe an musu alkamin daga cikin dabarun yaƙi na larabawa a jahiliya har ma musulunci akwai alkamin nasbul kamin shine abin da waɗannan suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yakin can da aka yi a mai sunan shi tabuka ne kuma ba tabuka ba hawazin mai sunan shi ba hunain yawa yau hunain shi ne wasu su ɓuya su muku ƙofar rago yawa shi ne da hausa ko shi ne ƙofar rago e kamar da misali za a ce ga wani ɓarawo da ake fakon shi sai wasu ‘yan banga wani ya shiga kwata wani ya ɓuya a bayan wani ƙyaure wani ya kwanta kamar yana bacci sai ɓarawon nan ya gama zuwa daidai inda ya ritsa kanshi sai su fito ko to wannan shine alkamin to aka nasaba wa absawa kamin abokan da suka nasaba musu irin wannan boyan to kawai sai aka tarwata su shi kuma kawai sai ya tsaya ya tsaya aka yi ta tijara da shi ya kashe ya kashe na kashewa daga ƙarshe wasu masu harbi wasu masu maharba wato wanda suke daga nesa arrumat suka yi mashi ruwan kibau gaba da baya an ce yadda ake fada a tsaye mutu da yadda ya faɗi ba da ya ga zai faɗi kawai sai ya cakar cikin shi a jikin mashi sau da dai ka a gan shi a kwanci wallahu alam haka dai suke fada a labarin ma ziltu armihim bi sugrati nahari yace za ta za a ba ku labarin cewa ni ban gushe ba ina harbin ba a ce arna ba ko ina harba abokan gaba tunda duka dai arnan ne duka dai can can gasu gada ma zurtu armihim bi sugrati nahari ban gushe ba ina ta harbin su da kibau ta sugra wato ta abin nan tsagin kirjinsa kirjin doki geffan kirjinsa dama da hagu eh a walibani da geffan kunnuwansa hatta tasarbala biddin sai da gaba daya ya jike da jini sai da dokin nashi wai ya jike da jini fazwarra min waqa'il qana bilibani sai dokin ya firgita izwarra ya fara ya fara tarjiya yaki yayi yaki tashin hankali yaki tashin hankali sai dokin ya fara tarjiya ana ƙara kutsawa min waqa'il qana saboda yanda kibau suke biyo bayan junansu bilibani suna ketawa ta daidai kunnen shi in an zo harbin shi an tara watakila in ya kauce sai kibiyar ta wuce sai dokin ya ji iskarta ta daidai kunnen shi an sake harbo wata mun gane to sai burukin wai ya fara tarjiya washa ka ilayya bi ibratin wata harfin kuma ya fara mun korafi ya fara kawo kuka cewa an tara ranka yade yakin nan yayi yawa amma bi ibratin da wata ishara da doki yake za a iya ganewa wata hamhumi da kuma haniniya shine kukan doki ku akwai dawakai wasu halittu ne masu baiwa sosai wannan kaje ka duba irin fasara da malami suka yi inda Allah ya yi rantsuwa da su wal adiyati babha da irin maganganun da kamar irin su ibnu jinni suka faɗa a littafan su na bayani akan kitabul khayl dawakai wasu halittu ne masu baiwa kwarai da gaske daga cikin baiwar da doki Allah ya masa shine abinda Allah ya ambata cikin wal adiyati wal adiyati dabaha fal muriyati qada fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a doki shine kadai halittar da bai jin tsoron ganin taron mutane a cikin da halittar suke kewaye da mutane ko sa ko raƙumi idan mutane suka yawa zai iya firgita to amma shi doki ya saba da ganin taro irin na yaƙi a shiga a fita shine fa wasatana bihi jama'a ya tsaye ya sa mahayin shi a tsakiyar taron mutane to sannan kuma shi kanshi doki makami ne a wajen yaƙi idan horarre ne idan murawwad ne shi kanshi makami ne kamar igwa kamar da igwa kaga abun hawa ce kuma makami ce sannan kuma doki baya ga haka kariya ne shi kanshi sannan kuma har yanzu yana daga cikin kayan yaƙi na da wanda ba daina amfani da su an daina amfani da takobi an daina amfani da wato irin kibiya din nan takwari da baka ta gargajiya da an daina amfani da su yanzu ko yanzu sai bindigogi da sauransu amma har yanzu a yaƙi na zamani yanzu ana amfani da doki ai da shi ba a bar amfani da shi shi zama baban zaka ji Allah yayi rantsuwa da shi ka kuma littafin at-tibyan fi aqsamil qur'an na ibnu qayyim jawziya zaka ga bayani game da wasu abubuwa da suka shafi me yasa Allah yake rantsuwa da su irin su wal adiyati dabha irin su wan nashiqati nashta da ire-iren rantsuwa da Allah ya yi a cikin alqur'ani ga sanan iri ibnu qayyim ya fitar da duka hikimomin su Allah ya saka mashi alkhairi almuhim shine wai dokin ya dinga kuka yana kawo ƙara yana neman cewa an tara kawa Allah mu haƙura da yaƙin naka ya yi tsanani don Allah ranka yadda a juya shi kuma bai ga alamar shi baya juyawa kamar yadda muka ambata shi sai dai a kashe shi Allah ya kyauta kuma kan aka kashe shi inda ya kashe sai mu kuma kan balaga inda yake cewa al-mabasu thalis fi agrad tashbih mabasi na uku game da agradu tashbih wato manufa ne yake sa balarabe a cikin maganarsa yake yin kwatanci me yasa yake yin kwatanci ce kaza kamar kaza ne me yasa kawai ba zai ce kaza bane sai yayi kwatance da wani abu irin sa a dabi'a harshen larabci wannan abu ne sananne al-ghardu min at-tashbih imma bayanu imkanil mushabbah daga cikin agradu tashbih akwai na farko nuni zuwa ga cewa wannan da ake kwatance a kansa game da shi to ya isa ya kai wani matsayi abinda ake so a siffanta shi da shi wata siffa ce da yake da ita lahu kaman ka ce fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali yace fa wa in tafuqil anama idan ma aka ce ka fi karfin ka ɗaukaka fiye da sauran mutane wa anta minhu alhalin kuma kai ma mutum ne kamar su fa innal miska ai abun ba ba mamaki domin kuwa turaren almiski ba'adu damil gazali wani sashe ne na jinin algazal barewa ɗaya daga cikin nau'in turaren almiski guda biyu jini ne wannan tashbihin a karankin kanshi tashbihin ne dumni kamar an yi amfani da wannan magana matsayin hujja dan tabbatar da wancan yace a فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله لخصائص جعلته حقيقة منفردة اهتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك yayin da mai maganar yayi kurarin cewa mutumin da yake mai yabo ya bambanta da sauran mutane yana da wasu siffofi da ya kadaitu da su to sai ya buƙaci zuwa ga kawo dalili don tabbatar da haka cewa ga wani abu wanda zai nuna cewa za a iya samun wani cikin mutane yayi daban da su to ga wani nau'i na jini amma yayi daban da sauran jinaye shine yake kwatance da wato taran almiski shine aka sai yake cewa awalan labudda an nas'ala hal hadha tashbihun wa man ladhi bihi min at-tashbih wa huwa khali min ala tashbih min min wajhi min wajhi shabai kamar da muka mata tashbihud dumni ne gashi nan sai yace yuqalu musallaka wannan hashiya ba ita muke magana ba yuqalu yace ana cewa inna hunaka ghizlanun muayyana tusamma ghazalul misk akwai wasu bareyi har sa ka shine jama'un barewa ko ko bareyoyi ne za a ce bare yi ina jin kamar haka ne haka ne ko to wallahi musta'an akwai wasu bare yi na musamman waɗanda su ne suke yin almiski yumarrinuna abin nan yumarrinuna ha ala riyadati muayyan ana musu wani training wani horo na musamman akan haka haka ne ko thumma yanfatihu fi batniha surra idan aka musu horo a daidai cikin ta sai wani riye bororo sai da maka mota ejjaka haka wa yuhakkimuna azla hadhihi surra an baqiyati albadni bi khayt su kuma masu barewan sai su sai su saka wata wani igiya sai a daure sai bakin ya zama ya tsuki kamar yadda misali dan gwailan rago yake can saman a matse ko kuma wani abu da zaka yi kaman balambalan to sai zama haka din rami ne kankani kasan kuma yayi fadi yayin kuma da zai zama kamar nono ne haka yayi yayi kumburi to sai in suka yi haka yurbitunaha biha jayidan sai a daure ta da kyau hatta la yasila ilai haddam saboda kad jinin ya diga a ciki wa badahu ba'da muddatin taybasu wa tanfasu bayan wani lokaci abin da kanshi sai ya tsinke sai ya cire kamar yadda ake macindo wa hadha ad-damu alladhi yakunu fiha huwa al-misk jinin da ya taru a cikin wannan isurra ya daskare shine taru al-misk shine yake wannan kanshi na taru al-misk ɗaya daga cikin nau'o'insa wa huwa min anwa'i tibi nau'i ne na turare ma anna asla hadha miski huwa ad-dam kaga duk da dai jini ne asalin sa wama zalika sara tiban la nadira lahu duk da kuma ya zama turare wanda babu irin sa mai daraja wa huna yaqulu anan yana cewa ne anta aidan ayyuhal mukhatabu min al-anam kai ne daga cikin mutane min turabin an yi ka daga ƙasa summa min nutfatin sannan daga ainihin wato mali walakin naka tafutuhum kama tafuquhum kama yafuqul misku damal gazal amma kafi kafi su daraja kamar yanda almiski yafi sauran jinin daraja to wannan shine abu na daya da gaskiya ga tashbih shine bayanu imkaniyatul mushabba na biyu akwai wa imma bayanu hali bayanin yadda yake kama fi kauli kamar yadda mawaki yake cewa ka annaka shamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu mun ji wannan a baya ko yace kamar kai wato rana ce sauran sarakuna kuma kamar taurari ne idan rana ta fito ba wani tauraron da yake saura a wajen wa imma na uku bayanu miqdari halihi bayanin gwargwadon yanayinsa na hau kamar ka ce fi hasnatani wa arba'una haluba sudan ka khafiyatul ghurabil ashami yace fi hasnatani wa arba'una halubatan a cikin garken akwai wato raƙuma guda 42 masu bayar da nono sune haluba wanda ake tatsa su sudan ka khafiyatul ghurabil asu sun yi baƙaƙe kirin kamar kamar rundunar wato abin nan al-gurab hankakai ko hankakoki al-askum waɗanda suke cikin rundunar su ta bakaki yau wannan jami'o'in ba suna suna shiga mahanci da ƙurin jini shabbaha nauk as-sud bi khafiyatil gurab bayanan da miqdar suwadiha dan nuna tsananin bakin wa imma taqriru halihi shine abu na hudu nahwu wato tabbatar da wani yanayi sananne innal quluba idza tanafara wudduha mithlu zujajati kasruha la yujbaru ce innal quluba dan dai su zukata idza tanafara wudduha idan kaunar da ke tsakankanin su ta tarabu mata da miji sun yi soyayya an sha duniya sai aka zo aka fushi aka bata har aka rabu to kaga soyayya ta kare kenan ko yace mithlu zujajati to kaman kwalba ce kasruha la yujbaru haka fasa kwalba ba magana a zo a daure a ce a gyara yadda mutum ya targade ko ya kare ake gyarawa wai yana nufi idan soyayya ta kare ba magana dawowa duk da yake wannan mahalli ne na nizai mahalli na nizai akwai soyayya tana iya dawowa tana iya canzawa daga kiyaya zuwa soyayya wala tasawil hasatu wala sayya idfa billatiha asan fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim to ya dai danganta ga matakin da aka kai ne ga wasu cikin sahabbai da kansu suna faɗa cewa da ba wanda suke ki kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma wanda suke so kamar shi kamar dan Asu ya faɗa haka an ruwaito kuma za mu ga haka a cikin waƙi na rayuwa wani lokaci ma ita kanta ƙiyayya ita ma kanta ƙiyayya wani mataki ne na extreme soyayya wato in soyayya ta kai ta kai soyayya ta zama ƙiyayya kamar yadda ka san dai aka jona plus da plus da plus sai su zama negative ko ba haka bane a physics ma shi negative da negative ko sai zama positive kuma sai zama negative to ana samu akwai in kaga budurwa ta tsane ka tana ta tsagin ka tana ta cima mutunci farkon al'amari to san ka take amma ta rasa ta ta san ya zama mata wani bahagu in ka iya takun ka sai ka dawo da ita kan hanya na'am yace shabba tanafur al-qulubi bi kasr zujaja nisanta zukata da junansu shi ya kamanta yace kamar fashewar kwalba tasbitan li ta'azzuri audatiha ila ma kanat alayhi min al-mawadda dan ya nuna tsananin yadda ba za su iya dawowa su zama bin nan ba nisan yiwa haka yace haka nan kuma wai ma menene ma wai ma tazyihu ko tazyin ko kuma yi mishi kawanya nahu sauda'u wadihatul jabini ka muqlatil zabiyil ghariri sauda'u yace baka ce wadihatul jabini wata ke da goshi a fili ka muqlatil zabi algarir kamar ƙwayen idan barewa algarir barewa ana cewa barewa algarir ita ce barewa lafiyayya wadda take da kyan halitta sai su ce mata algarir shabbaha sawaduha bi sawadi muqlatiz zabi tahsinan laha dan ya kyautata wa in malit taqbih ana kuma yin kwatance dan amunanta mutum wa idza ashara muhaddithan faka annahu kaddun yuqahqihu aw ajudun taltimu kai wato mutanabi ubangiji Allah ya gafarta mai wannan daga cikin mafi munin zambo da yi in ka je karanta waƙar bayan sun bata da saifu da da kafurul ikshidi shine yake mishi wannan zambo yake cewa idza ashara muhaddithan sanda yake magana idan yayi nuni da hannu faka annahu qirdun yuqahqihu sai kaman buri ne yake kantsirewa da dariya ya au ajuzun talqamu ko kuma wata tsohuwa tana tana tana tana marin fuskarta eh yace wata rahu asgara ma tarahu ma tiqal duk sanda yayi magana sai kaga ya zama kankanin mutum wa yakunu akzaba ma yakunu wa yuqsimu kuma ya ƙarya iya ƙaryar da baka taɓa jin ta ba sai ka ji kuma ya rantsi ya ce wa minal adawati an yana laka nafu in wani abu na amfani daga gare shi ya same ka to ka shiga matsala ya ce wa minal sadakati an yara ka mu'allim yana daga cikin kuma abin da za ka ji cewa ka fita daga kuncinsa ya ganka kana cikin wani kunci in dai ba shi ya sa maka mutu wannan ma daɗi ne wata dogo waka ce da ya mara daɗi wajen cin mutuncin mutane ya shahara da cin mutuncin mutane wannan shi ja mishi ma ya asarar rayuwar shi za mu zo mu ji a gaba hada sha'iru ya khafu an yi hajjuwan nasu da ikhtiyar sauda fa bayyana anna sawada haka muqlati al-gharib wa hadha la shakka annahu tahsin shi babu babu shakka wannan kirsawa ne wa min al-ma'lumi anna al-qirada anna al-qirda la yuqahqi ayan san cewa biri baya dariya walakin walakin ala kalami sha'iri yuqahqu amma shi abun wannan mawaki yace yana yana yi din kuma har ya ƙara da abin da ya fara min al-adawati an yana laka nafquhu min as-sadaqati ma yusiru wa yu'lim wal muradu annahu idha kana yatahaddathu sara misla al-qirdi alladhi yadhaku idan yana magana sai zama kamar biri na dariya bai za kama yushiru bi hadisihi idan ya miƙe yana nuni da yaran da maganarsa saraka annahu ajudun taltubu ala ra'si kamar tsohuwa tana dukan kanta wa inda ma yasma'u al-insanu anna hadha al-khatiba an hadha al-khatibi annahu bi hadhihi al-hal la yarghabu fi sama'i in kaji labarin wannan labarin zaka ji baka san ma kaji me yake faɗa li annahu qabbahu indahu ya munanta shi wa yaqulu shayru fil asl wani wakin kuma yana faɗa game da zuma yake cewa wa in tasha qulta zaqi az-zanabil مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يأتريه سوء تعبير yace taqulu hadha mujahun nahli tamdahu in kaga dama zuma in kaga dama kai mawaki suka ce kai hadha mujahun nahli wannan farar saka ce ta zuma tamdahu wa in shi ta kulta in ka kuma kisa kace za qai'ud zanani kace wannan zuma kamar wato aman ƙananan yara kamar amai inda take ta zuba din ta ta maka kama da amai in ka so kuma ka ce ta maka kama da kaza ya baka sha'awa madahan wa zamman ko ka yaba ko ka zarga wa ma jawazta wasfahuma ba za ka wuce siffantawan ba amma za ka yi siffanta abu ɗaya ka yabe shi wani kuma ya siffanta shi ya zambace shi ya danganta ga abin da kwatanta shi wal haqqu qad ya atarihi su'u ta'bir yace gaskiya ana iya faɗinta da mummunan yanayi a lalata ta wa hada sahihun walidha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min al-bayani la sihra kamar da annabi fara cikin hadisin muslim bukhari ma fitar da shi yani yatakallamu al-insanu wa indahu fasaha mutum yana magana ya iya zance fa idza bihi yanziluhu ila asfali al-qadamaini aw al-aks wannan zancen sai ya saukar da mutum can ƙasa a raina shi ko kuma ya ɗaga shi maganar da za ka yi ƙwaya ɗaya za ta iya tasiri wa mutane da ita za maka fassara ita za su fahimci abu ko su mashi kyakkyawar fahimta ko mummuna lallai a cikin magana kamar yadda sihiri yake da tasiri wajen canza hakika a ganta ba yadda take ba a ga kyakkyawa matsayin mummuna ko a ga masoyi a matsayin maki ko aka san haka to haka sihirin zance yake da wannan tasiri wa qad yaudu al-gharu ila al-mushabbah bihi idza ukisa tarfan tashtarfat tashbih gardin yana iya kuma kan mushabbahun bihi idan idan ya zama tashbih ne maqlub kaman fadin same waka wabada sabahu ka anna ghurratuhu wajhul khalifati hina yumtadu mun karanta wannan abaya ko to wannan ya handa wadin ta mu ta kare zamu lalaba mu ga me zamu kuma samu a gaba insha Allah za kuma mu saurara anan sai Allah ya mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi